iya ga Qur'ani lil mu'ani sunan fa'ili ne daga ana yu'ani sai ya sa tsakanin ma'ani da mu'ani akwai jinasi wani irin jinasi ne ke eh muharrafi ne jinasi ne muharrafi ko hal man ne fi wa yaki irsahafu azali wa harrafu wa atau bil kilmi kalimi وحرفوا وأتوا بالكلمة الكلمة لنافي محرك saboda wasali ne kawai ya sauya wasali ne ne kawai ya sauya a ma'ani da fata a mu'ani ko da ramma ya kamata ka kula da wasu lamura goma sha biyu daga lamari ƙur'ani wajen li'irari don kana so sai li'irabin qur'ani to akwai wasu abubuwa goma sha biyu da suke wajibi ne a kanka kai ne li'irabin ka tsaya ka kula da su ka ce kawai za ka yi li'irabin gaba gaɗe ko abin ya koma kamar can ki faɗi a'a dole ka dubi wa'annan sharuɗa na farko ka fahimci shi kansa inda kake so ayar da kake so kai mata li'irabu ne ma'anarta dan ma'anar ce za ta ayyana ma cewa ga yanda li'irabu yake لأن الإعراب أي معنى ولذا يسأل لأن الإعراب لأن الإعراب لأن الإعراب ولا أين قالوا كوتا بدا أريد شوكما لأن لي متفئل راب على المفتئل معاني فؤول متفئل ne aka mai da shi fa'ulu yana al'iraba domin mai iradi alal ma'ani fa'ulu reshe ne na ma'ana to wato irin wannan za a gan shi kama a cikin ayar kalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan wato yi wasu kalalatan a wi ra'ato ta wannan imra'atun din adafi ne akan ne akan rajulun akan rajulun ne ba wai akan kalalatan din ba a shi kalalatan menene matsayin sa a sannan wa in kana rajulun yurasu kalalatan hali ne ko ko maf'ulun li ajalihi ne za a gaje shi ne alhali yana kalala ko ko za a gaje shi saboda shi kalala ne wanne ne a nan maf'ul li ajalihi ne zai dauka domin zai dauka sai ka fitar da duk guda biyu in an zai ne ɗauki ne halin ya ke nan in ya kasance ne namiji ne ko mace wanda za a gada halin kasance wasu kalala to me ake nufi kenan a sannan za a gaje su halin kasance wasu kalala masani haka na a cikin ayar wanda gada ta naka sani da gasani wal qur'anan azima ya qur'ana din ba waya da shi bane akan masani kada shi ne akan saba'a eh an adabta ani ne ne akan abin da yake hafi saba'an din yana cikin qur'anul azim to amma ka fara fadan sa lil ihtimam sannan aka kawo adafi akan sa والقرآن أتعد التآمي أكون حاسيكو والقرآن العظيم za a gano abin da ake nufi a nan ta fuskar li'irabi ko wato ma'anar da ake nufi za ta ayyana li'irabin da za a yi a nan haka na ce suratul a'la فجعله بساء نحوه والذي أخرج المرأة فجعله بساء أحوى إذن أحوى زي الجموع نأتي نبساء أحوى شوكة كل إيه wanda yake kore kore musa kuwa iri wanda yake dabbobi sun ciye shi ya diddige kaga ya koma baki kenan shi yasa ashe a hawa din hali ne wanda yake ya koma sanni mara'a wallazi a kharajar mara'a a hawa ubangijin da ya fidda ciyayi wanda dabbobi za su ciwo suna kore shak ta gane hungusa amma kuma a ƙarshe ya sanya wannan ciyawar kowanne ganyen ya koma da diddigogi bayan dabbobin su yi amfani da shi kuma sai a ga ya koma sai yasa a hawa din ba wai na aki ne na gusa an ba tunda in an ce na aki ne nasa ma'ana sai ta sai ta ɓaci shi yasa hali ne daga almara'a da ya gabata amma aka jinkirta shi sai bayan da aka yi adafi kaja alahu gusa to a wani haka nan ma a cikin suratu hudu galu ya shu'aibu a salawatuka tamuruka an mataruka ma ya abu da ababuna ne ko a wani naf'ala fi amwali na ma na sha'u shi ma au an naf'ala ba za ta yi zama matsufi ne a kan nataruka ba saboda an ji matsufi ne kan nataruka sai ya zamo ma'ana ta ɓaci saboda wato an tamurka an nataruka ba ta umarce haka ɗin ba ba ta umarni da cewa ai su aikata abin da suke so ɗin ba a cikin dukiyarsu don wato sun dama ai abin da suke so kenan da a ce dama addinin an yi musu da wannan ai ba za su yi ce za su ki addinin ba shi yasa ba a ɗafi ba ne a kan ya taruka wato a salawa tuka ta ƙaruwa ta a salawa tuka ta wato ya an na taruka ya an na fa'ala fi amalina ma na sha'u du'a addinin da kake ne yake nuna cewa a'a ba za mu aikata abin da muka ga dama a dukiyarmu ba wannan zai za mu ɗau dukiyarmu mu sha giya sai ka ce addinin ka ya hana wannan zai za mu ɗau dukiyarmu mu nemi matan banza ka ce addini ya yi hani daga wannan ba dukiyarmu ce ba kaga su abin da suke so su faɗa masa kenan shi yasa ba wai adabi ne akan nataruka ba ba wai adabi ne akan nataruka ba shi yasa ba ba da fi ne ko akan na abu da kai ba ba da fi ne akan an na kuma kuma abu da ba ko ba da fi ne akan ma din ba an na kuma an na fara fi amali na ma na sha'u to alhamdulillah Thank you. abu na biyu wanda yake wajibi ne a kan wanda zai yi irabin ƙura'an ya ringa kula da shi an fara dai a baya cewa abu na farko da zai ringa kula da shi shi ne tabbatar da ma'ana abin da biyu yake irabin ya zama zai kautar da wata ma'ana to dole a kyale a koma ga irabin da zai tabbatar da ma'ana yanzu misali kamar ayar سورة لقمان خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء zamani in kuma zargin da fiye to halakar samawa ce da jawari amadin ta rauna ha idan zama ta ta rauna haya za a yi irabinta halakar samawa ce da jawari amadin ta rauna ha yawwa muna da damar mai rabinsa haka dangane da ilimin nahau duka cewa ko dai sifa ce ta shi a madin din tunda jumla ce wadda yake ta zo bayan nukira ya zama kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sama ba tare da ya sa makarin da kuke gani ba tare kenan tare akwai wasu makarai da suka kare saman amma ko ba kwa gane su yake aka ce kuma ba haka ba fa tunda wannan lirabin ya bata ma'ana dan sai ko shi ne lirabi dole ya rinda yi da kula da ma'ana to sai a koma ga kaka kenan ya ga lirabin shi jumlar ta rauna hadin a sannan sai a ce a a ba ba ta yi kirari ba haliya ce jumla ce haliya alhali kuna ganin sama ترونها الحالي تزمو حالي ne daga samawa cikin alhali kuna ganin saman ba kuma kuna ganin ta kowa yana ganin san eh kowa yana ganin ta an ga mata akwai matarin ba matarin ba matarin to sai zama a sannan sai a lirabin ta bisa hali kenan inda an ce aka lirabin mutu suka haka zai jawo bacin ma'ana kuma wannan wato ba wajen lirabin qur'ani ba a komai na ilimi wajibi ne wanda zai magana akan wani abu na ilimi ko mene ne ya ringa duba hali wani abu ta zai inganta ta ilimi amma kuma ta dangane da hali zai zama ya ke inganta ko eh kama a cikin ana samun irin wannan da yawa a cikin ana samun irin wannan da yawa wanda za a ce ta fuskar ilimi haka din ya inganta sai yasa ma sai sai a ce an ruwaito ruwayoyi biyu a ciki to amma kuma hali sai zama ya zo ya ayyana ɗaya daga ciki wani misali kamar mai nazarin marazin sai da abdullahi al'alawi da yake faɗa inda ya kawo cewa inda yake akwai tafki wato inda ruwa yake aka sama wato ya zama dabbobi su kan je su sha daga tarkin saboda zuwan su sai zama har tarkin nan kashin su ko wani abu nasu yana shiga ciki to yanzu za a ce wannan ruwan ba za a yi amfani da shi ne ko ko ya halatta a lola da shi ko wanka ya ka ce an samu riwaya biyu daga imamu malik akwai riwaya wadda take ba a yi ba akwai riwaya wadda take ai amma shi ko da abdullahi al'alawi ya yake faɗa yake cewa a ƙasan ƙasa samu inda yake ne ba ruwan da yawa ya kuma dabbobin dabbobin da yawa suna zuwa inda ruwan yake don su sha wannan ya sa bayan da za a aikace ruwan nan wani abu nasu ba zai shige shi ba ka isa ba yanzu kuma kake ba za a yi amfani da shi ba fa ina za ka samu mutane ba ya za a yi sai ke bahisu an wa bahisu an adana da rubbihi ka bahisu an haske zai da zulkiri wa karaban imamu ila mashadi ya kawo masama'u mutular mashadi wani wanda maganar nan ta biyu ta cewa ai wannan a iya komi da shi ita ce magana da lalle a ɗauka a nan amma aka sallanta mu saboda haka hali ya hukunta kaje wanda duk yake ma shi ne zai dubi ɗaya kaulin na imamu malik a nan ƙasa to kamar wanda yake zai binciko mutuwarsa ne ko halakarsa da kansa don wata rai ya rasa ruwan inda duk ya shi ruwan da zai samu ya zama wanda dabbobin ne sun shiga ne to ya zai sai ya bar sunna kenan ko ko kaza ko ya zai shi da mutane su yasa ka bayan sun an yi haske ji ya ji muke ji yake wa ɗaraba da imam abin da yasa har aka zo yake don tuka ji daga imam malik a wannan matsala yanzu ne ya shaɗi za ka don bai zo kasan nan tamu ya zauna ba balle har a ce ya gani me muke ciki wa masama umisulal mashadi ai gani ya kore duwani gani ai ya kore eh, kaga eh, ko kamar mai risala abu abdullahi eh, Muhammad bin Abi Zaid ko Abu Muhammad Abu Muhammad eh eh Ibn Abi Zaid aka ce a gidansa ya rike kan mutane gadi ya rike kare na gadi ya ce suke sa da shi a kan kula da ta san ko imam malika ya yi hanyar daga rukun kare eh ce ce ai don me zauna a kasar nan samu bane ai da ya zauna a kasar nan samu karshen ta zaki ma zai sa a gidansa ba ba ba ta iri ba kaga wannan dai hali ne shi yasa koyaushe wajibi ne kada a ce kawai za a ɗauko gundarin ilimi ba tare da an duba hali ba duk wani ilimi yana bukatar a tsaya a dubi a hali kafin a zartar da illa ka fasa ya kuske da zamanin sahabbai irin haka ta abkuku an fasa wani kai da na ba ta same shi ya tambaya ya zai ya tambaya abokan tafiya ta ya zai ya zo ai Allah ya ce kai kai wanka wanka ko za a yi ba wanke kai ne ai sai kai wanka dai ruwa ya shiga kansa ya mutu aka zo aka faɗa wa annabi ya ce qatalahumullah wannan fatawa da suka ba shi ai ba haka ake ba da fatawa ba ai su faɗa masa ya ke nan ai ba haka ake ba da fatawa ba ai sun su faɗa masa cewa ya ke nan ma kawai wata fatawa ce wadda za ta jawo ka je ka sa mutum ya aikata abin da zai zama sababin kashe kansa ya sa koyaushe wajibi ne a da tsayawa a ce wai za a dubo aikin ganin nasi ba ga nasi ba kuma ga hujja ba a kai hali ya hukunta ya aiki da nasi hali ya hukunta ya aiki da nasi ko ko hali ya hukunta cewa a nemo wata rufusa a wani waje saboda wani dalili dole a rinda tsayawa ana jero irin wani yare a wajen irabin qur'ani ne kaga duk ilimi na ai hali yakan nuna yanda za a yi ko a duk ilimi sai zama lokacin hali ya nuna ga yanda za a yi ilimin da an da nuna amma hali ya nuna wani abin cikin abin da ilimin ya nuna ba daidai ba ne dole a koma ga halin to والثاني أبو نبي ليس واجبي أتنشيني لإعراب القرآن وكل دشي الرأي مقتر الصناعة يطيع يقول دا مو كنتا والصار النحو يطيع يقول دا أبن دشي كنت صار النحو يكي حكمتا kada ya faɗi magana wanda in an koma ma ga nahawun gaba ɗaya shi kansa nahawun ba haka yake ba ya faɗi magana ya dangana ta ga nahawun wanda shi nahawun ba haka yake ba misali akwai a cikin suratul najm inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wata mudan fama abuka to yanzu masu mai rabi sun kace ta mudan din mas'uli ne na abuka mas'uli ne muqaddam to amma wannan in ka koma ga nahawu ta alamun sana'a ba ta tabbatar da cewa abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ne saboda a wajen malaman nahawu sun ce akwai wasu kalmomi wanda in sun zo to duk wani amili da ya zo bayan an faɗe su ba zai iya aiki ba a cikin wani ma'amuli da ya gabace su su kalmomin nan kamar sun fidda iyaka ne yasa inda duk wata kalma ta zo kafin a faɗe su sannan aka faɗe su sannan daga baya aka faɗi wata kalma to kalmar da aka faɗa daga bayan an faɗe su ba za ta yi a ce ta yi aiki a cikin kalmar da ta gabace su ba yana cikin irin wannan kalmomin ma ma nafiya shi yasa ba za ta yi a nahauka ce zaidan ma rarrabtuhu ba zaidan ma rarrabtuhu sai zamo ya wato ya ɓaci saboda ma nafiya ta hana rarrabtu daga ake ya yi aiki a cikin zaida ba ka ce istizali ne ba ka ce amilin ai muƙaddari ne don sharaɗin a istizali shi ne sai in ya zama amirin wanda yake zahiri da a ce bai samu ma'amuli ba zai ɗauko wannan ma'amuli misali in ka ce zaidan rarrabtuhu wani ce zaidan rarrabtuhu wannan ya ce zaidan din ya iya zama mausuli ne da fi'ili muqaddari tunda ne tunda idan da baka kawo hudun ba kace zaidan rarrabtu kawai to dama ya ce zama kawai mausuli ne muqaddari tunda rarraba din ba ta sami masulin ta ba ya sa su wancan zaidan din da ya gabata ya zama shi ne masulin wasamudan ta na abuka to samudan din ba matsuli ne na abuka ba amma a tsoki ne kan abin da ya gabata inda ayi sun taho ne wa annahu a halaka adamina ko wasamuda wa a halaka samuda amma abuka wahidan minhu matsolin abuka din ya zama mahazu me ya kawo aka yi haske kama a nan me ya kawo kama a nan za a ce an yi an shafe shi mafulin a bukatun haka ne saboda aya saboda cewa karshen aya haka ne ko kuma dan ne walhasu lil bayani في ايه والهلف والهلف للبيان فيما أوزم أو لمجيء إيه أو للفاصلة أو لكي ذلك إيه أو إيه أو للتعميم kaga nan dan ta amini ne cewa bai baɗe ba ma inda abin ya zama amini sai aka shafi a ce dan ta amini ne ai ya fi wasu mu dan fama abu kawa bai rage ko ɗaya ba ba rage ko ɗaya ba shi ya sa umumin ya sa aka shafe kamar irin na wallahu ya da'u ila dari salami kaga da yake kowa Allah yana kiran kowa zuwa aljanna ba wanda Allah ne kiran sa zuwa aljanna ba amma ya hadiman ya sha'u ya hadiman ya sha'u ila siratin muttaqin haka nan kuma ya wato wato ba za a ce ya yi aiki a cikin samuda ba wata mudan kama abga haka nan kuma la asimal yawma min amrillah a ce shi yawma din ya rata da asima din shi ma yana da rauni ta fuskan nahau shi wannan zarafin a ce ya rata da shi sunan fa'ilin to shi ma yana da rauni ta fuskar nahau fidina haka nan kuma kamar misali a cikin suratul namal wa inni la mursilatu ilayhim bi hadiyatin fa naziratu ko wata jara'ar fa naziratu bima yarju ila mursalina to a ce shi bima din duniya wannan jari da majalisa ya rataye da naziratu saboda an ce haka zai ba zuwa a ce istifami ya rataye da wani abu wanda ya gabace shi a ce ke ne shi istifamin ya fita daga matsayinsa na cewa na sadarin kalami haƙƙin istifami duk inda ya zo a fara hadarsa da farko shi yasa a shi ke nan wannan jimar zai ilmo saluna ba wai ya rataye da naziratun ba tunda duma ma din ta istifhami ce to haka nan ta bi aina ma wanda yake ya bi aina ma da abin da yake ya ji shi da abin da yake ya zo bayansa to shi ba bayan da za a yi al'irabin abin da shi aina ma din ya zo bayansa a ce abin da yake ya zo bayan aina ma din ya race da wanda yake ya gabata saboda aina ma tana nuna kamar istifhani akwai kamar istifhani a cikinta ko sharadi wanda duk kowanne daga cikin wannan da shi sharadin da istifhamin duk abu ne wanda yake na sababin kalani wajibi ne a magana ya fara zuwa a farko wajibi ne a magana ya fara zuwa a farko to abu na uku da yake wajibi a kan mai lirabin qur'ani ya tsaya kula da shi da nisanci abu wanda yake na nisanci da irabi wanda yake da idi ta yiwu a waje a sami iya irabi karibi ga kuma irabi da idi to koyaushe in dai li'irabi ne na qur'ani wajibi ne ya kyale da idin ya aiki da gare idan a haka ne a sauran zantuttuka za a iya ɗaukan da idin musamman wajen koyarwa ne saboda zai zama kamar tamrini ne da ɗalibai wanda ake koyarwa ɗin ko da ɗauko wanda yake ba idin nesa wato su ƙara ganewa ne to shi yasa a sauran zantuttuka dan an buga idin mai kyau ne amma a ƙur'ani ba dama a ce za a buga idin dole a ɗau wanda yake ƙaribi to ya ɗauki wanda yake ƙaribi a ƙyale wanda yake da idin to ne ra'ifi ha ya bar kuma wanda yake mai rauni a cikinta ilal ƙauye ya koma ga wanda yake mai ƙarfi ya bar shiddi lil afsani da wanda yake ya fi fasaha aljaliyi wanda yake a bayyane idan wannan lirabin nasa zai zama ya fita daga kiyasi amma in ya bi wannan lirabin zai zama yana bisa kiyasi to wajibi ne ya bi wanda yake bisa kiyasi ya kyale wanda yake sharzi idan a sauran zantuka ne haka ya iya kawo wanda yake sharzi din ma don wannan zai iya sa wato dalibai su fi ganewa zai iya jawo ganewar dalibai to amma idan a ƙur'ani ne wannan wajibi ya kyale wanda yake shazin ya koma ga wanda yake fasihi wato wanda yake kan kiyasi shazi da babun tasirifi da babun nahawu akwai bambanci tsakanin su ko ko babu akwai shazi a babun kiyasi ko amin a babun tasirifi akwai shazi kuma ana hau to akwai bambanci tsakanin su ko ko babu akwai shazi ma a hadisi ko malaman masanan hadisi ma suna da nasu shazi ko ito shi shazi ma na hau da na tasirinki duk tafiyar su ɗaya shi ne na tasirinki ta yi shi abu dan fodi ya yi bayanin sa a fi ko وشاذ ما عن القياس ينقض ولو فشدت إماله كيحفيد ya faɗa cewa sharzi shi ne duk wani tsari wanda ya fita daga kiyasi abin da ake kira sharzi a tasirifi duk tsarin da ya fita daga kiyasi kamar ista hawaza a ce ista hawaza sharzi ne ya fita daga kiyasi amma kuma fasiri ne من هكا أكي ما أمثالي لشي يقول أني ما هكا إذا يتعوض عليهم الشيطان وقم أحسبا أتي حسبه شي ما شازيني دم فإلا كياسك مراد إن يزمو يفعله يتا أتي حسبه كأي أفتر تفعل يتا أتي يزمو شازيني أفتسريفي كلمة أتي تزمو شازاتي أما كما فتيجي تو أنا وفا yawo ba haka ne ko kuwa akwai bambanci ito misalin ra'ayi na isa ke ne abu na hudu da ake nema daga dukkan mai irabin ƙur'ani abu na hudu da ake nema daga wanda duk yake zai irabin ƙur'ani ya zama ya cika da sanin mahau da zama ya yi zurfi a cikin sadar arabiya don kada ya faɗi maganar da za a ganta ba daidai ba ce ko mayura kai la ya ƙula mayura rabiya don kada ya faɗi maganar da za a ganta ba daidai ba ta fuskar yahau sai ya sa lallai wanda zai yi irabin ƙwar'ani ya zama ya ta a wajen sanin nahau yadda abu yadda da ake nema daga wanda yake mu'uridi na qur'ani istifa ma ya haka ne ya kawo dukkan abin da za ta yi ya zama haka ne a wajen yanzu misali yana so ya rabin ayar suratul anbiya'i wa asar bin najwan najina zalamu هل هذا إلا بشر مثلكم أتاتون السهرة وأنتم تسلوا وأثروا النجوى الذين ظلموا لكم كفروا wajen yake ranar nasiru ba ka rudda wannan zina yana muni hal haza illa basharu mutum kai afata ta da tsira wannan rusulu to wajen wannan wa aka rullaji wallaji na zalam kaga akwai haɗin abba da yawa hanyoyi da yawa wanda a iya bi akwai wajen hanyoyi uku akwai dai cewa shi allazina ɗin mubtada ne allazina mubtada ne zalamin wannan shi ne sunar mausul to asawi kuwa jumla ce fi'iliya wadda yake ta kunshi fi'ili da fa'ili annajwa ko maf'ulinsa annajwa shi ne maf'ulinsa wanda yake mansuri ne da fata muqaddara wannan jumla ita ce labarin mubtada ita ce labarin mubtada wannan hanya ta farko kenan ko akwai kuma cewa wa asawun najwa jumla ce wadda take fi'iliya kamar da aka faɗe ta sai wani ya tambaya suwaye masu ɓoye masu ɓoye a tsere za ka ta lalazi da zalamu azzalimai mana azzalimai mana suna suke ke ɗaukewa suke kuskus gaba da za su tara annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa allazi da zalamu ya zama ne ya zama badali ne daga wannan wawan na asarwar najuwa ta yi kuma a ce a abin da yake akwai asarwar najuwa an bulubgar da aka ce ana sa alama ta tasiriya ko ta jam'i tare da fi'ili kamar luggar da wasu mawaƙan suka yi risali wa kad aslamahu mubadun wa halimu ta wallaki talal mariki ne bi nafsihi wa kad aslamahu mubadun wa halimu kaga ce kad aslamahu ya sa lamirin tasiriya tare da fi'ili idan na ke sa sai ce wa kad aslamahu to wayannan hanyoyi guda uku bayan su akwai wasu amma dai su suka fi shuhura to ne ta su kawo wannan kada ya ce kawai ya kawo wasa runa zola zuna zola mu zai kawo ne iradi ɗaya daga cikin wannan ya huce a'a ya koma ya bayanin kowanne daga cikin cewa ai ga abin da yake ihtimali yayin da yake ihtimali to na shida abu na shida da ake nema ya ringa kula da abin da ya kamata haka ya ringa kula da abin da ya kamata wannan abu na bakwai wato don wani wajen ayi sun rubuta wannan suka wani wajen sai su zo da wata sufa ta dan sauya kaɗan to amma wancan wajen inda yake ya zo da ɗan mamancin da wannan ta iya amfani da shi ba wajen kawai fassara wannan ba har wajen gane li'irabin li'irabin da ya fi dacewa a yi wa wannan wasabi'u abu sharaɗi na bakwai a ra'ayi shuruɗa da kula da sharuɗa ta talib da take sassaɓawa dangane da babobi kamar na'ati ko alfu bayani akwai gurare da yawa da za a iya cewa wannan ai na'ati ne amma ba za ta yi zama na'atin ba sai dai alfu bayani akwai ne yake kuma za ta yi a ce an su bayanin ne amma a hakika ba zai iya zama wasu bayanin ba sai dai na a cikin akwai ne yake ba zai iya bayanin akwai kuma inda yake ta yi a iya daukar su muka cewa an su bayanin din ne ko na atin ma akwai haka din kaɗan a cikin larabci mafi yawa na ati dai da aka bayanin suna rabuwa suna rabuwa amma kuma suka yi rikici suka yi rikici wato a wani wajen a kasa gane wanne za a ɗauka ne a ciki a kasa gane wanne ne za a ɗauka a ciki to misali kawai za a zaido a huka ko za a huka zaido wanne za a ɗauka an za a zaido a huka a huka menene na zaido zai a huka menene na zaido badalin ne ko ko arfi bayanin ko kuma zai iya zama arfi bayanin ba irin wannan wasu guraren sai zama da yana rikitarwa ko to wasu hannu abu na takwas a wanda yake maulidi na ƙur'ani ya tsaya ya kula da tsarin rubutun ƙur'ani kada a wato da'awar abin da yake ya shafa ya saba da rubutun ƙur'ani kai masu cewa wato wala ta hina mana cewa kar a jikin hina take cewa wala ta hina saboda duk masarifan nan gaba ɗaya tar ba inda aka haɗa ta da hina ɗin ko ina daban ake rubuta ta ta tabujan nan daban ake rubuta ta ke yasa ta ba cewa ta hina ne ta hina ne kuskure tunda ya saba da rubutun qur'ani idan tare yake da idan da haka ne sai a rubuta tar tare da ha ha karamin ya koma ha sabe ta hina mana wanda ya zo da sabanin haka muhaddau wato ne yake ya zo da sabanin tsarin rubutu na qur'ani sai a canza na shi da kuskure sai a ce za a danna na shi da kuskure suratul kalami hanyoyi nawa ne na yin irabin su a ra'aitan maziyan ha abudan iza salla a ra'aita in kana alal huda au amara bittakawa a ra'aita in kazzaba wa tawalla alami alami an Allah ya ra da yana guda shida ne ko bakwai ya hanyoyi nawa ne na yin musulmi irabi abu na tara da yake wajibi a kan ne mai irabin ƙur'ani ya kula da shi shi ne ya kula da abin da yake ya yi kama wanda ta yi ya rikita wasu filan kusan zo wanda sigar su take da yadda sigar af'alu tafrilu take sai su zama kamar daya ina misali kamar a hasa a hasa akwai inda yake hasa ta zuwa qur'ani ya je da dama ko kamar a suratu jinni liya alama an yi ta gabna gori sala tirabihin ko وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أحصى إن تازو أن الفئل كماري بوي أفعل التفريل بس كيف هي الكتابة يا أفعل التفريل فأما أنا بكتابة تاكا بتكيكا بتسورة القاهبة saboda me saboda a nan duk a baya fi'ilai ne suka zo abu na biyu fi'ili ne a haɗa fi'ili ne da aka haɗa cewa a hasa daman haka zai ɗan tada tunani cewa a gane a hasa ɗin fi'ili ne saboda ya zo tare da fi'ili to amma kuma a cikin suratul kafi summa ba'athnahum min alama ayyul hizmayn a hasa lima labisu amada a nan da yake ba wani fi'ili da ya gabata sai a ɗauka cewa a hasa ko af'alut tafrin ne kamar ana nufin a cikin ɗin biyun wanne ne suka fi kiyaye wa to ba haka ba ne a faɗin nan ma na nan na suratul kafi ɗin da fi'ili fi'ili ne mari maƙolin sa shi ne a mada nuna alam don musan ayyul hisbaini a cikin ɗin guda biyu wanne ne a hasa ya kiyaye a madan zamanin limana da su ga zaman da mutanen nan na kawo na kogi su ya kogo su a cikin kogon nasu ba a kwanar shekaru ne ba ne amma kuma yana iya rikitarwa da faɗi tafire ne ko sama irin su awa awa kaga awa ce ne mai mari amma kuma sai ya ringa rikitarwa da ka yayi kama da faɗi tafire ne yayi kama da afalu tafire ne wa jama'a fa awa a nan dan ya zo tare da fi'ilin shi yasa rikitarwa ta sa an rage ta eh bayyana cewa fi'ilin ne ya fi fitowa fili wa jama'a fa'au'a ko ta murari isa wallahu a'lamu bima yi'ina yi'ina to lafazin amada wa ayyuhum ayyul ihzain a'sa lima labishu amadan da ke suratul kafir matsayin da ne ba tamizi ba ba wai tamizi ba ne wanda yake ya zo bayan akwalar tafiri ba kama a cikin surar ai akwai wurare da yawa a surar inda yake tamizi ya zo bayan akwalar tafiri ba ko kamar ana asar minka malan wa azu na fara da wannan dabalar da na fara duk tamizi ne wanda yake ya zo bayan afalu tafrili to shi ko a hasa ba afalu tafrili ba ne fi'ili ne ne na sarci mafulunsa abu na goma da yake wajibi a kan mai iradi ya lura da shi ya bincike daga abin da yake asali ya gairi da wani kalma a cikin kalma ka san menene asali wanne ne daɗi zai gaba ɗaya a cikinta harafi ɗaya ne ma rage na asali sauran duk da ɗaya ne ta yi zama ta zo abin da ya rage na asalin kalma biyu domin fari kamar tarauna hun mislaihin ko kira wanda ta karanta ya rauna hun mislaihin ya rauna hun wannan kalma daga kaka take asalinta ba daga ra'a ba ne a ra'a din nan abin da ya rage a kalmar nan guda ɗaya ne kawai yau halafin murari an ce ne wawun wawun jam'i ne lamiri ne shi ne fa'ili na nuna rafi ce alama ce ta rafa'a ko mafulu bihi ne na farko mafuli ne na farko mafuli ne na farko a asalin kalmar ne ya rage ras kawai ya rauna hun musulaihin ra'ayan la'ayyin to kaga kalmomi guda ne ke na aka hada a nan shi ya rafi wurare aikin ba a cewa a lissafa shi kalma daban amma kalma nawa ce ta haɗu a nan kalma uku ce saboda nuna rafa ma ita ma alama ce ta li'irabi ba wai za a lissafa ta kalma daban ba alama ce ta li'irabi ba za a lissafa ta kalma daban ba ko kamar latarawunan jahil kalma nawa ce a cikin latarawunna لا ترون الجحيم كما ذا أصل أنت تقوم هكا كان جعلاني wanda yake na rantsuwa tarawunna ta wannan harafin murari an ce ne rai ita ce kawai ta rage a ciki ko ko akwai abin da ya rage tarawuna akwai farce iloko wadda aka yi waran ma wawon yanzu wannan na daga asalin yau ne aka mai da shi wawu da tarawun shi ya sa sai aka shafe sai aka yi wawon ramma ko mata mutu don a nuna an shafe da kuma nuni na take ne ko shi wawon na mai shi an shafe shi ko koko shi ne aka yi wa ramma wanne ya faru a ciki na mala abba la tarawunnal jahil thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin wanne ya faru a ciki shi lamun filin lamun filin yana nan an shafe lamirin ne ko ko lamirin ne yake nan lamun fi'ilin an shafe wanne ne ya faru a wannan la tarawunnal jahim ba a shafe fa'ili sai a guri na ko ba ke sha'ewa ko ki a baitocin sai bi a madar su ja'i ba ai yayi a kan wuraren da ake shafe fa'ili ko to tadrimu billahi na ya kawo baitocin nasu a guri na wanda ake taki da su da nini bai ciki kuwa da ka sake duba ba to wa gairihi da waninsa ya afuna kalmar illa an ya afuna aw ya afuwa da zibe da zi ugudatun lika wannan ya afuna din menene awansa ya awan ya afuna din mai yake ce awansa ya kuɗin na ya kuɗin na ne awansa shi ya sa min mabini ne bisa sukunin karshe sai dai muradi wanda yake ya sadu da nuna tani sai dai muradi da man ya sadu da nuna mata ana gina shi ne bisa sukuni ko wato wakilu amri wani ne dunya هذا من نون توكيد ولكن هو من نون إناث خير رؤنا منفك كان كون دورته دورته التي ما في أشياء كثيرة أقول كم في من مراد وتمدني رس السكون عندنا شنو رس السكون رس أول شيء يقولون إنك النساء يأخون da arrijal ya aquna duk ka faɗi a aquna daidai ko amma awan ta annisa ya aquna da ta arrijal ya aquna da bambanci tsakanin su annisa ya aquna awan sa ya fuqulna ba abinda aka shafe a cikin fi'ili arrijalu ya aquna shi ko awan sa ya fuqulna an shafe lamun fi'ilin wannan wawan a sannan ba na fi'ilin ba ne lamirin jam'i ne shi yasa shi ne fa'ilin lamirin kuwa alamar raf'a lamirin ko ta annisa'u ya akuna wannan lamirin shi ne lamirin shi ne fa'ilin shi ne fa'ilin shi yasa lamirin iri da bambanci tsakanin su arrijalu ya akuna annisa'u ya akuna domin a rijalu ya afuna alamar rafa ce yunin ta annisa'u ya afuna ita ce fa'ili to ya da ne ne mamuni da ta fata a mahallin rafa fa'ili ne yayin a annisa'u ya afuna asaliya ce ba ne